نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar takwas ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 24 ga watan february shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 12 cikin jerin gyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdulsalam ibn taimiyat al-harami Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan littafi yana karantar da mu tafarki madaidaici ne dangane da aqida da fassarar asma'u was sifat da tsarin manhajin malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai dangane da ainihin wato addini Allah ubangiji ya saka wa ibn taimiyat al-khairi har yanzu yana yi mana muqaddima a inda yake kawo ka'idoji waɗanda zai gina maganganun da zai a nan gaba a kansu yana mana magana akan ayoyi guda biyu faɗin Allah da Allah yake cewa kazalika yudillahu man huwa musrifun murtab da kuma faɗin shi kazalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar waɗannan ayoyi guda biyu waɗanda suke cikin suratul ghafir su ne yake mana bayani akan su za mu tashi a inda yake cewa وفي ذلك بيان أن كل علم دين لا يطلب من القرآن فهو ضلال cikin wannan tattaunawa da aka ji a baya akwai nuni zuwa ga cewa ilimin da za a ce na addini ne amma kuma ba daga alkur'ani ake ɗauko shi ba to wannan ilimin sunan shi ɓata ga wani ilimi wanda yana da alaka da addinin musulunci tauhidi ko fiqh ko hadisi ko qur'ani ko tafsiri ko duk wani abu da ke da alaka da aqida ko ibada ko mu'amala ko karantarwa ta addinin musulunci sannan a ce kuma ba yi da alaka da qur'ani ba yi da tushe daga alqur'ani to wannan ilimin sunan shi bata kamar ilmul kalami kenan da makamantansu ka fasidi kalamin falasifa kamar barna na maganganun falasifa barnar da ke cikin maganganun da falasifa suke su ne masu ƙoƙarin fahimtar ɗabi'ar rayuwa da sanin Allah da sanin halittun Allah amma kuma ba ta yadda Allah yake so a fahimta ba ta tasu fahimta ta ƙoƙarinsu da tsinkayensu da tunaninsu da lura da suke yi da halittun Allah irin nasu tsarin da wasu ƙa'idojinsu wanda suka ɗauko su daga mutanen girka su ne su aristotle da plato da makamantansu da waɗannan falasifa tun daga kan wanda suke tsantsar kafirai wanda ake ce musu falasifatul islam wanda suke a cikin musulunci irin su gazali su farabi su ainihin ibnu hayyan amin su abu hayyan su umarul khayyam da ire-iren su waɗannan malamai a gabas da yammacin duniya su ne falasifa to irin maganganun da suke yi na kokarin magana akan tauhidi magana akan ladubba magana akan tsarin halitta magana akan makoma magana akan abubuwan da suke mawara a tabi'a to dole maganganu suna gina su ne ba tare da jingiruwa zuwa ga alkur'ani ba to sunan su bata wal mutakallima da maganganun ɗan ilmul kalam waɗanda maganganun su reshe ne ɗaya suke da jikoki ga falsafa wanda suka koyi falsafa ne suka yi ƙoƙarin su tace ta su wanke ta garin wanke ta da ɗauraye ta a sai suka haifar da abin da ake ce mai ilmul kalam wato ilimi wanda na tauhidi ne amma shi ma ta hanyar wato wancananka ya ce kaza wanda ya ce kaza to ai shi ne kaza ba tare da kafa hujjoji aslan da ayoyi ba ko kuma kura ba kafa hujja da ayar da za a yi hujja da ita a yadda mutanen farko suka kalle ta ba to wannan shine ilmul kalam shi ma bata ne ilimi ne da ake lissafa shi a matsayin ilimin addini amma ba shi da madogara daga alkurani shi ma bata ne wal mutasawwifa da maganganun sufaye masu kokarin tsarkake zuciya da yi mata tarbiyya da gyaran halaye amma ba a bisa salon alkur'ani ba bisa salo na tunaninsu da ra'ayinsu da abin da aka aro daga tunanin sufayen addinin hindurus da makamantansu su ma wannan fata ne wal mutafaqqiha da maganganun malaman fiqh waɗanda suke maganganu ne tsura marasa dalili na kiyasi da lankwashe-lankwashe da ta'awilat da makamantansu su ma ana danganta su ga addinin musulunci sai zama ba su da madogara a cikin alkur'ani duk wannan malam ya ce fa huwa balalun duka wannan fata ne ba shari'a ba ce Allah ya tsare wa kullu aqilin ce duk wani mai hankali ya turku kitaban lahi kuma ya bar littafin Allah muridan lil ulwi fil ardi wal fasadi yana neman samun ɗaukaka da kuma yin barna a bayan ƙasa fa inna Allah ya kusumuhu Allah zai karya shi faddalu lam yahsul lahu al-matlub shi batacce abin nema da yake samu bai samu ba bal yu'azzabu bil amali alladhi la fa'idata fi za a azabtar da shi ne da aikin da ba shi da amfani batacce da aka ce kazalika yudillahu man huwa abin nan ya ɗau Allah ala kalbi kulli mutajabbirin mutakabbirin jabbar da kuma wato yudillillahu man huwa musrifun murta to a cikin su akwai batacce wanda akwai wanda yake shi abinda Allah zai mishi shine karya shi shine wanda ya nemi daukaka a duniya ba ta hanyar Allah ba to shine wannan Allah yake karya shi shine jabbari kenan sannan kuma akwai ɓatacce wanda yake abu ba bisa shirya ba shi kuma wahala zai sha yana ta yin aikin babu lada yana shan wahala yana ta wahala yana ta ciyar da dukiyarsa da ƙarfin shi da kulawarsa da iliminsa don yin abin da babu lada a ciki duba ka ga misali yadda maɗauki misalin irin 'yan shi'a da nan da suke tattaki zuwa nan zaria a da shekarun baya da irin yadda suke taurawa kawunan su haraji don tara kuɗaɗe a yi kaya baƙaƙe a yi bana a yi ganguna a ɗebo kayan abinci a ɗauki kayan motoci a sai magunguna duk wannan wahalar banza ce suke kuma da suna addini hakan ana harkar maulidi yadda ake yin asusu don tara kuɗin maulidi tun yanzu misali za ka tara kowace ƙungiya tana yin asusu na maulidin baɗi kuma gani za a yi ta saka ajo ana sanya abin nan adashi da taimakon kai da kai don dai a ga cewa an fita lafiya sun zama wahala ne ta haka mutumin da zai zauna ya ta karanta wani zikiri wanda Allah bai ce a karanta shi ba haka mutumin da zai bata wa kanshi lokaci wajen koyon wannan ilimi na ilmul kalam ya sha wahala wajen fahimtar abubuwa masu wahalar fahimta sannan daga baya kuma ya zama babu lada babu la'ada to da haka Allah yake batar da yake maganin mutumin da yake akan bata bil amalin ladhi la fa'ida fihi Allah zai azabtar da shi ta yin aikin da babu fa'ida a cikin sa wal jabbar shi ko jabbari hasala lazzatan fa qasamahu Allah alaiha ya riga ya samu wani jin daɗi to sai Allah ya karya shi sai ya shiga cikin kunci a kwace mashi jin daɗin sai zama gashi ana ganin shi da mulki ko dukiya ko isa amma kuma a cikin zuciyarsa da cikin rayuwarsa yana cikin kunci da wahala da bala'i sai zama talaka wanda bayi da kosi ko talaka wanda bayi da wata sarauta ya fi shi zaman lafiya fara uzziba bi idha'i ladzatihi allati talabaha bil batil shi wannan an azabtar da shi ne ta fuskar waɗannan abubuwan jin daɗi waɗanda ya nema ta hanyar barna وذلك شكو وانشان يعظم بسعيه الباطل الذي لم يفده shi kuma za a azabtar da shi da aikin da yake na wahala wanda ba zai mishi amfani ba Allah ka tsare mu wal maqsud huna annahu subhanahu fi hatayn al ayatayn bayyana man yujadilu fi ayati Allah bi ghairi sultanin atahu abin nufi anan shine Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi guda biyu ya bayyana mutumin da yake jayayya a cikin ayoyin Allah ba tare da hujja ba wa kad buyyina fi ghairi mawdi'in anna sultana huwa al-hujja daman lafazin as-sultan malam yace an yi bayani a kansa a wasu wurare dalili zuwa ga ma'anar as-sultan shine hujja da aka ce bi ghairi sultan ay bi ghairi hujjatin a wasu wurare daban kama a cikin littafin iqtira'u siratal mustaqim da cikin majmu'ul fatawa ibn taymiya ya tattauna a wasu wurare akan ma'anar lafazin as-sultan haka al-imam al-qurtubi abu abdullah a cikin tafsirin sa a cikin juz'i na hudu cikin tafsirin suratul nisa'i asal lafazin sultan shine al-quwa karfi karfi shine sultan asali to sannan sai aka zo ana amfani da shi dan yanini zuwa ga abinda mutum ma ya dafa'ul insanu bihi an nafsihi al-uquba abinda zai mutum zai amfani da shi ya tunkuɗe wa kanshi uquba shi ma sultan ne kamar da Allah yake faɗa game da kisa Annabi Sulaiman da al-huda-huda la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultan zan yanka shi ko kuma ya zo mana da sultan ay yatiyanni bima يدفع عن نفسه هذا العذاب هذه العقوبة sai ya kawo wani bayani wata hujja wani mafita wacce ta hana mishi azaba haka lafazin as-sultan yake zuwa cikin alqur'ani kudi da ma'anan mulki da isa ko kuma da ma'anan hujja da waɗannan ma'ani sanawiya ne kazan ka ɗauki ma'anan mulki shine kamar yadda Allah yake cewa إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي ليس لك عليهم ملك وقهر بذلك إيا جويا كي شيطان بذلك إيا جويا تنانم متانينا كملكيس جماعة الله الله كسامو عشكيس haka innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu to wannan da ma'anar al-mulk da al-qahr yana zuwa kuma da ma'anar hujja din wanda ya fi zuwa da haka hujja da burhan shine kamar faɗin Allah walaqad atin arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ay wa burhanin mubin mun aika annabi Musa da saƙon ayoyin da hujjoji na bayyana haka kamar faɗin Allah misali ma anzala Allah biha min sultan da makaranta ai ma anzala Allah biha min hujjati na fata mun gane wannan suna nan da yawa haka da yawa da yawa a cikin alkur'ani waɗannan masu masu irin waɗannan ma'anar in indakum min sultanin bi hada ai ma indakum min hujjatin to haka yake zuwa lafazin as-sultan bi ma'anar hujja kamar da al-imamu al-qurtubi ya tattauna a cikin wancan wuri da muka ishara haka shi kan shi a shekul islam ibn taimiya allah ya gafarta musu gabaki ɗayansu wa huwa kitabul munazzal as-sultan din anan hujjar ita ce shi kan shi alqur'ani din shi kan shi alqur'ani din shine hujjan ba su da aya cikin qur'ani da take goyon bayan abin da suke faɗa kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa am anzalna alaihim sultanan fa huwa fa huwa yatakallamu ma kanu yushrikun am anzalna am anan istifham ne bi ma'anar tawfi tawqif wato ko dai bi ma'anar tawfi tawqif ko bi ma'anar inkar in ka dauki tawqif shine wato tsai da hujja ma sai zama kad ma'anar shi ma anzalna ma anzalna alaihim sultana sam da mu saukar musu da wani hujja ba to shine tauqifi sai da hujja kenan ko kuma ya zama istifham ne inkari ko suna tsammanin mun yi haka ne wato amsar ana musa abin da suke tsammani ne ba ana cewa su ce eh ko a'a ba sai zama tambaya ce ko dai inkari ko tauqifi sai zama ma'anar shi lam yakun kadhalika ai lam nursil alaihim sultana ba mu aiko musu da wani hujja ba fa huwa yatakallamu bima kanu yushrikuna a ce ga qur'anin ya yana musu magana akan abin da suke shirka yana yana, yana ba su hujja shirka su ba su da wannan hujjan kwata kwata ba su da hujja akan shirkar da suke a cikin alqur'ani yana kawo mana ayoyi ne yanzu suke a cikin sa akwai lafazin sultan da ma'anar hujja ko waqila kamar da ya zo a cikin abin nan faɗin Allah in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan nan ma in hiya bi ma'ana ma hiya san ba komai bane su waɗannan gumakan illa asma'un a ce sunaye kuna kuka sassaki abinku kuka sa musu suna kuka ce wannan sunan talata wannan hubal wannan uzza wannan kaza wannan manat antum ku kuka sa wannan sunaye wa abaukum da kuma iyayenku da suka rigaye ku kuka gaji wannan kafircin a gurin su ma anzalallahu biha min sultani ai ma anzalallahu biha min hujjatin aw burhan sam Allah bai aiko wata hujja ko wani madogara akan waɗannan allolin da kuke yi na ƙarya na katako da dutse da ice ba shi ma ga shi lafazin sultan da ma'anar hujja ya ce fi zai hazal maudu a wuri daban-daban ga suna wakala ta'ala kuma allah a wani yake cewa ala innahum min iskirin da ya ƙuluna waladallahu wa innahum lakazibuna allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ala ka tsaya ka ji innahum lalle su kafirai min iskihim daga cikin muguwar ƙaryar su al-ifk suna cewa shine aswa'ul kadib ƙarya mafi muni ita ake cewa al-ifk zuki tamal ƙarya wacce take ga ta nan white lie farakar kowa na iya ganin ta saboda tsabaragen ƙaryar su la yaquluna hasuna cewa waladallahu sai su ce wai Allah ya yi ta'ala Allahu amma ya kullu uluwan kabira shine Allah ya ce wa innahum lakadibuna kuma ƙarya suke sai Allah ya ci gaba da bayani ya ce astafal banat alal bani suna so ne wannan astafa ana karanta shi da kore da fathul hamza sai zama maqwa kenan sai zama hamza ce guda biyu aka share daya akwai asalin alhamza ta kalmar akwai kuma alhamza ta istifhami asalin shi a astafa a astafa kamar yadda yace yake afala al-ghaib ai a ifala'an a ifala sai aka mai da shi afala al-ghaib to wasu malamai suna karanta da wannan karantawa cewa astafal banati alal bani suna cewa ne Allah ya zaɓi ‘ya'ya mata a kan maza, ya zaɓa ‘ya'ya mata kame da aure duke cewa inna kum menene wai da lillahi albanat subhanahu ko da kuma faɗin shi wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inatha ashhadu khalqahum da kuma alakum zakaru wa lahul unsa duk waɗannan nazair ne na irin waɗannan mai da martani da Allah yake makafirai akan suna kokarin jingina mishi ƴaƴa kuma mata to anan kuma har sai suna cewa walad Allah bayan kuma Allah yana cewa lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ko ba haife shi ba tun ka karanta da astafa haka za a fassara shi in kuma karanta da istafa sai da ma hamzatul wasl ne sai da to anan kuma badali ne akan qawlu waladallahu waladallahu istafal banati alal bani sai da duka hikayen maganganun su ne ko mun gani in an karanta da istafa kenan sai da labarin da suke bayar na ƙarya wanda Allah ya riga ya ƙaryata cewa wa innahum lakadibuna duka kirawoyi tabbatattu wallahu a'lam Allah ya ce malakum kaifa tahkumu sai ce afala tadhakkarun to daga nan kuma sai ce am lakum sultanun mubi ya ƙara tuhumar su da Allah ya ce قلنا ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أم أفلا تذكرون za ku ce Allah ya zaɓi mata ne akan ‘ya'ya maza in mada zai haihu ba zai zaɓi maza ba ku kun fa Allah ku ku sami ‘ya'ya maza Allah ya sami ‘ya'ya mata Allah ce wani irin hukunci ne kuke na zalunci shin ba ku tunani ne in za ku yi magana sai ya ce am lakum sultanun mubin ko kuna da wata hujja bayyananiya to dama shi yana mana magana ne akan lafazin sultan ko ai amlakum burhanu amlakum hujjatun kuna da hujja to anan akwai magana game da sultan zai zo anan da ma'anan burhan saboda saboda kwalifaya ɗin shi na mubina mubin na mijini in ka fasara da hujja to za a buƙaci ya zama amlakum hujjatun mubayyina kenan ko mun gane za a buƙaci ta'anifi za ka zai ma'anan da ma'anan burhan tuni bambanci tsakanin burhan da hujja burhan shine dalili wanda yake a fili kowa na iya ganin shi shine burhan da ka ya fi hujja karfi ko mun gane da ka a cikin lafazin mubin anan akwai nuni zuwa ga karfin ma'ana da Allah yake nufin cewa ba su da hujja kuma wata iji domin hujja wadda take a fili kowa na iya ganinta ta fi sauƙin samuwa fiye da hujja wadda take a ɓoye sai malamai ne ke iya ganinta ko mun gane to ba ma su da hujja ko da wadda take a fili wanda kowa ma zai iya gani balantana kuma da sai malamai ina fata mun gane fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin Allah ce ku zo da littafin ku ku zo da littafin da kuke ganin shine hujja kudin idan dai da gaske ne kuna da gaskiya lalle ba su da gaskiya ƙarya suke kamar da Allah ya ce wa innahum lakadibuna Allah ya tsare mu daga irin wannan mugun ƙarya sai ya ci gaba da cewa wa qala kuma Allah ya ce annahum sullamun yastami'una fihi ko ko suna da wani matattakala tsari wanda suke hawa su je yastami'una fihi su je cikin sama su jiyo taɗin da ake yi su sato bayanai falyati mustami'uhum bi sultanin sai in haka ne to wanda yake zuwa ya je musu bayanan ya zai kawo hujja shi ma ya zai kawo hujja afa naj'alul muslimina kal mujrimi aw naji Allah yake afa naj'alul muslimina kal mujrimina ma lakum kayfa tahkumuna am lakum kitabun fihi tadrusun asan na ja'alul muslimina kal mujrimin yanzu nan kuna ganin sai mu sanya musulmai mu ce ɗaya suke da mujrimai ma'ana ba za su yi ɗaya ba kenan la yasawi ashabul nari wa ashabul janna haka farin Allah kul la yasawi al-khabithu wa at-tayyib walau a'jabaka kasratul khabith ba za mu taɓa sanya matsayin musulmai mutanen kirki masu alkhairi da imani kamar matsayin mutanen banza mujirai masu kafirci da shirka da barna da sabo ba malakum Allah ya ce wai me ya same ku ne kai fa tahkumuna wani irin hukunci kuke yi na ja'irci da kuke ganin cewa musulmai da kafirai ɗaya ne am lakum kitabun fihi tadrusun ko ku kuna da wani littafin da kuke koyo karatu a cikin sa wannan shine abin nan nazair na wancan faliyati mustami uhum da kuma amlakum sulta'a fa'atu bi kitabikum in kuntum sadiq ku zo da littafi din idan kuna da gaskiya Allah ya tsare sai da kana kazalika bala yace idan wannan bayanin ya zama yadda ka ji shi din nan haka yake fa fi hadha bayanu annahu la yajuzu li ahadin an yu'arida kitaballahi bi ghairi kitabi wannan akwai bayani a cikin waɗannan ayoyi akan cewa bai halasta ga wani mutum ba ya dauki littafin Allah ya gwara ayar da wani abu wanda ba aya ba ya ɗauko wani abu can daban ya gwara ta da aya hankalinsa ko tunaninsa ko ra'ayin malaminsa ko shehinsa ko fatawagarinsa ko al'adarsu ya gwara qur'ani da wannan abin bai halarta ba faman arada kitaban lahi wanda duk ya gwara littafin Allah wajadala fihi ya jayayya a cikin littafin Allah bima yusammihi ma'qulati ya gwara qur'ani da wani abu da yake kira da suna abubuwan da hankali ke ɗauka wa barahina da yin waɗannan hujjojin nasu wa aƙaisa da kuma ƙiyasi analogy kwatanci aw ma yusammihi wannan bangaren ɗan ilmin kalam kenan aw ma yusammihi mukashafat ko kuma bangaren sufaye mutum ya ɗauki wani abu da yake kira da suna mukashafa wai an yaye mishi hijabi ya gansu wa mawajid ko kuma abin da ya ji a zuciyarsa wa azwaq ko ɗanɗanonsa ɗanɗano wato test tunaninsa kenan anan wanda yanda sufaye suke faɗa min ghairi an yati ala ma yaquluhu bi kitabin munazzal ya zama abin da yake faɗa bai da qur'ani da aka saukar aka faɗa haka mu kiyaye jama'a wannan ita ce kaida hujja duk yadda magana mutum ta kai da kyau ya kafa hujja a cikin musulunci to ya zama akwai qur'ani da ya dogara da shi ko sunna da ya dogara da ita ingantacciya ya zama kuma wannan ƙur'anin da sunnan fassara da yadda fuskar kafa hujja take haka yake a gun magabata to sannan ne za a karɓa mishi amma in ba haka ba to ba za a karɓa ba duk wanda ya irin wannan abin ba tare da qur'ani ba faqad jadala fi ayatin lahi bi ghairi sultan to yana jayayya cikin ayoyin alqur'ani ba tare da hujja ba hadihi halul kuffar alladhina qala fihi wannan kuma shine halin kafirai da Allah ya ce game da su ma yujadilu fi ayatin lahi illa alladhina kafaru babu mai jayayya da ayoyin Allah sai kafirai fa hadihi halu man yujadilu fi ayatin lahi mutlaqan ibn taymiya yace wannan matsayin kafirci to shine matsayin duk wani mai jayayya da ayoyin Allah kowane iri ne shi wanda za ka fa mai hujja da ayar Qur'ani ko hadisi ya canza ya ce a ba haka bane ya faɗi ra'ayinsa ko son zuciyarsa ko ya murɗe fasara ko ya ce bai yadda ba ko ya kau da kai ko ya kawo wani mukashafa ko mawajidu ko kome ma to wannan aikin da yake sunan shi kafirci wani ma'alumi أن الذي يجادل في جميع آيات الله لا يجادل بسلطان abu ne sananne cewa duk wanda yake jayayya a cikin ayoyin Allah gaba ɗayansu to baya yi da hujja saboda mene fa inna sultana min ayatin lahi dan hujja tana cikin ayoyin to duk wanda yake neman hujja su ayoyin su ne hujja da zarar ya nemi hujja a wajen su to jayayya yake kenan jayayya yake وإنما الذي يجادل في آيات الله بسلطان wanda ke jayayya game da ayoyin Allah amma da hujja ya kudu kajjadala fi babu ayatin lahi da babu ayatin lahi to shine wanda zai dauki wata aya ya gwara ta da wata to shi wannan yanzu yana jayayya a cikin ayoyin Allah ne da hujja daga cikin alkurani mu gane matsayin guda biyu akwai wanda zai dauko ya gwara aya da wani abu a wajenta ya kawo wata tarnaki to wannan shine mataki na farko wanda kafirci jayayya da qur'ani ya zama hujjar ka wani abu daga wajen alqur'ani wannan muka ji tun farko ya ce duk wanda dauko hujja da sunan zai kafa hujja a cikin addini ba da qur'ani ba fata yake ko akwai kuma wanda zai dauki wata aya ya dauko wata aya ya gwara su ya kalli yaya suke to wannan ya danganta ga abin da yake hukuncin shi ba zai zama mutlaki ba zai mana bayani akan shi ana akwai wanda zai zama kai tsaye hukuncin shi shi ma bata ne akwai wanda zai zama kuma abu ne karɓaɓɓe yana kokarin fassara ayoyi ne da junansu ya ga inda wata rage wata faɗi ko inda wata kai wata nasku ko inda wata fassara wata to wannan abu ne mahmudi abin karɓi yace wa hadhihi al-halu yuhmadu minha an takuna ihda al-ayatayn nasikhatan laha aji magana yace a wannan yanayin to zai zama abin godewa ne abin yabawa ne aikin mutumin wanda ke hada ayoyi su da junansu don su fassara junansu idan ya zama ɗaya daga cikin ayoyin tana goge ɗaya ne aw mufassiratan laha ko tana fassara ta ne bima yukhalifu zahiriha zahiraha da abin da yake saba ma asalin zahirinta ɗaya aya tana fassara ma musulmi ɗaya ɗaya ta zo da wani itilaki wata kuma ta zo ta fassara shi wa in kana salafu yusammuna jami'a nasakh duk da yake salaf da rage fadin aya da canza mata hukunci idan wata aya ta ta faɗa haka to abun salaf duka wannan sunan shi nasakh ولهذا لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يتركون الدلالة آية من كتاب الله إلا بما يسمونه نسخا ذاك سلف sun kasance ba sa barin wata hujja ba sa barin wata aya su daina aiki da ita sai in sun samu wani abu da ya canza ta kuma wannan abin sukan kira shi da suna nasa a samu wata aya ta rika canza hukuncin wata aya sawa'un canza wannan rage faɗinta ne ko ƙara ma'anarta ne ko makamantan haka walam yakun fi adihim kutubun fi zalika illa kutubun nasikh wal mansukh a zamanin salaf babu wasu littafai irin waɗannan in banda littafai da suke magana akan nasikh wal mansukh a zamanin sahabbai da tabi'ai da na bayan su akwai littafai da suke bayani akan aya kaza ga fassara da ta rage mata fadi da sauransu da anna zalika غايته أن نجادل في آيات الله بالسلطان domin gayar wannan shi ne a yi jayayya a cikin ayoyin Allah amma da hujja ka ji dalina ma'a ahli taurati wal inji kamar da za mu iya tattaunawa da yahudu ko nasara wa huma min ayatin lahi suna da tattaura da injila kuma ayoyin Allah ne bil qur'ani mu kawo musu hujja da alqur'ani tunda Allah ya ce rasulullahi bi ahli kitabi illa billati hiya ahsan yanzu wannan istisna'in ya nuna halaccin mujadala da su wajen kafa musu hujja da alkur'ani don tabbatar da gaskiya da kuma kore musu shubha ko abin da suka canza na ayoyin Allah allazi anzalahu Allahu musaddiqan wanda shi qur'anin Allah ya saukar da shi ne don ya gasgata lima bayna yadayhi min alkitabi don ya gasgata littafin da suka gabace shi wa muhaiminan alai kuma don ya mamaye su ya shafe su ya zauna a mahallin su وأما معارضة القرآن بمعقول أو قياس فهذا لم يكن يستحله أحد من السلف أما بدأ القرآن بهنكل ko gwara alkur'ani da kiyasi wannan to babu wani mutum a cikin salaf sahabbai da tabi'ai wanda ya halasta wannan wa inna mabtudi a zalika lamma zaharat aljahmiyatu wal mu'tazila wa nahawhum an fara wannan bid'a ne bayan bayyanan jami'a da mu'tazila da ire-iren su mimman banau usula dinihim ala ma sammahu ma'qulan waɗanda suka gina asalin addinin su akan abin da suke kira da suna hankali wa raddu alqur'ana ilayhi kuma suka mai da alqur'ani zuwa ga wannan hankalin da abin da suka gina alqur'ani ba za su yi aiki da shi ba sai wannan hankalin nasu yayi recognizing din shi ya yarda da shi sai wannan hankalin nasu ya ratifying din shi ce a hankalce ya za a ce kaza zai faru a hankalce kaza ba zai faru ba a komai a hankalce ne abin nan isra'i su sa shi a wannan mizanin a batun siffofin Allah haka batun aljanu da shedanu da ta'asirin su da wasuwasin su da shafan da suke wa mutane duka a sanya shi a wannan azabar kabari ceto makamantansu haka duk dai abubuwa ire-iren waɗannan da aka sani wanda suke gaibiyat ne sai a sa su a mizanin wannan irin abin da suke ce ma hankali abin da hankalin su ya karba sai su karba abin da hankalin su bai karba ba sai su tunkuɗe shi wa qalu suka ce idza ta'arada al-aqlu wash-shar'u wai idan aka samu karo tsakanin hankali da shari'a imma an yufarrada ayu an yusawwada aw yuta'awwal kudi ayi tafwidi shine a sakin ma hankali al'amarinsa a ba hankali kawai ya hukunci duk abin da ya yarda shi hankalin to haka za a tsaya an wuce awwal ko kuma a murɗe ma'ana a ce ba haka abin yake akwai abin da misali yanzu da ka ji labarin to za ka sakin ma hankalinka hukunci ne idan hankalinka ya karɓa sai ka ji ka naɗa da labarin idan hankalinka bai karɓa ba sai ka gama ka nutsu ba ba haka bane galibi abin da muke ji na labarai da wanda muke kallo yanzu a tv da sauran tashoshin labarai da hankalinmu muke musu hukunci kawai shine abinda hadas in hankalinmu ya yadda mun yadda abinda hankalinmu ya ki yadda ba za mu yadda da shi ba to wai abin mu hankali wannan raga ma sakakkiya ko kuma ai ta'awili sai a ce sauka ba sauka ake nufi ba karfi ake nufi gani ba gani ake nufi ba ilimi ake nufi wannan shi kuma shine ta'awili da ɗayan biyu suke aiki fa haula min a'zamil mujadilina fi ayati llahi bi ghairi sultanin asahu malam ya ce waɗannan sun fi kowa girma a cikin masu jayayya da ayoyin Allah ba tare da hujja ba wa amma tasmiyatul mutaakhirin takhsisan wa taqyidan wa nahwu zalika mimma fihi sarf al-zawahir yace amma su kuwa malaman baya da suka zo suka dinga kiran wasu abu da wasu sunaye kamar su ce takhsis rage fadan keɓance magana wata ƙaid da kuma yi mata ƙaidi sai aya kaza akwai ƙaidi kaza ko akwai taksisi kaza wa nahwi zalika da ire-iren waɗannan mimma fihi sarfu zawahin wanda yake nuni zuwa ga juye ma'anar abin da yake a zahiri ta koma wani abu daban fa huwa dakhil fi musamman nasakh inda mutakaddimin duk wannan yana cikin nasku a gun malaman farko a ce aya kaza ta yi taksisin aya kaza ko aya kaza ta yi taƙidin aya kaza to wannan a istilahin malaman usulu na baya abinda suke cewa kenan hamlul mutlaq ala al muqayyad hamlul mujmal ala al mufassar da makamantansu ire-iren waɗannan to abun malaman farko duka sunan shi nasku wa ala hadha istilah da kashin haka fa yadkhulu an nasku fil akhbari kama yadkhulu fil awamir sai zama nas share hukunci yana shiga fil ikhbari cikin bayar da labari kama ya dukulu fil awamir kamar da yake shiga cikin umarni wa inna man nasqul khas alladhi huwa raf'ul hukm fala budda fil khabari an amrin mustaqir abinda ake cewa shi nas na musamman wanda shine cire wani hukunci to wannan babu makawa dole ya zama ya shiga ne kawai cikin wani umarni tabbatacce abinda yake cewa shine idan muka ɗauka batun a ce aya kaza ta keɓance wani abu ko ta rage mishi faɗi in mun ɗauki wannan a matsayin nasku to nasku na iya shiga cikin labarai kenan abinda malaman su suke cewa shine annask yana shiga ne cikin hukunce-hukunce umarni da hannu shi ne za a cewa a yi kaza a ce kuma kar a yi a daina kaza yanzu kuma a yi idan ni jini sa tun yanzu ma tafaqa ila dhikrillahi wa zarul bay kaga umarni ne umarni da hana yin ciniki sai kuma aka ce kai za ku rike salatu fantashiru fil ardi